نتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من على عباده بمواسم الرحمة والمغفرة وجاد عليهم بالأوقات البر والإحسان وأزمان الخير والفضل والامتنان وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير من صلى وسام وأفضل من تهجد وقام صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان فيا أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى واشكروه على نعمه الوافرة وامتنانه المتكاثرة ألا وإن من أعظم آلاء آلاء الله على عباده ما شرع لهم من العبادات العظيمة والمواسم الكريمة التي بها تزكو نفوسهم وتمتلئ خيرا وصلاحا وبركة ونماء وتشع نورا وضياء وتتلألأ إشراقا وصفا كيف لا والمسلمون يعيشون مع القرآن والمسلمون يعيشون فيه مع القرآن ويبتغون فيه الرحمة والمغفرة والرضوان والفوز بالجنان والإتق من النيران حقاً إن هذا الشهر الكريم ميدان خير والتقى وصلاح وهدى يستبق فيه ساحات المؤمنون ويتنافسون في إدراك فضله المتنافسون أمة الإسلام تمر أيام وليالي هذا الشهر المبارك وفيه من المسلمين من لم يرفع رأسا لاغتنام هذه الأوقات ويقطعون النهار بالنوم والكسل واللبس واللهو والمهرمات وإطلاق الجوارح أسماء وأبصارا وألسنة إلى ما حرم الله عز وجل أمة الإسلام ألا يتذكر أولئك سرعة زوال هذا الشهر ألا يحسنون الأدب مع شهر الله, مع شهر الله المبارك أين المحاسبة النفوس يا عباد الله لقد مرت أشر الأشر الأول من هذا الشهر المبارك كلمه البصر بل مر أشر الثاني وكثير من المسلمين في غفلة مؤردون ألا نعتبر بمن كان معنا في رمضان الماضي ولكن حال الموت بينهم وبين إدراك رمضان هذا العام بل وافاهم رمضان وهم تحت الثرى ونحن لا ندري هل نتم هذا الشهر أو يحول بيننا وبين إكماله هادم اللذات إخواني لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة فمن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره وفي صحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الأشر, الأشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله إحياء الليل يكون بالقيام وغيره من قراءة القرآن والتسبيح والاستغفار وأنواع العبادة ومن خصائص هذا الشهر كان يعتكف فيها وهي لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل وهو من السنة الثابتة كتابا وسنة وإجماعا أمة الإسلام في هذا الشهر المبارك وفي هذه الأشهر المبارك ليلة القدر التي شرفها الله على غيرها ومن على هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة يعني القرآن الكريم نزل في ليلة مباركة وهي ليلة القدر كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmai hutubar mu ta yau tana magana ne akan dagewa da ribatan waɗannan kwanakin da suka rage da ƙoƙari da kuma neman lailatul ƙadari. Godiya ta tabbata ga Allah, muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman shiryarsa, muna neman gafararsa, muna tuba gare shi, muna imani da shi, muna dogaro gare shi, muna yabo a gare shi, muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu. da munanan ayyukanmu duk wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi dukka wanda ya bata ba wanda zai shiryar da shi ina shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah lalle Allah madaukakin sarki yayi ba yayi baiwa a bayinsa da ya sama musu lokaci na rahama da gafara ya musu kyautar lokaci da ake yawaita ayyukan alkhairi da kyautatawa ya ba su wani zamani mai alkhairi mai falala ya musu baiwa ina shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne manzansa ne shine mafi alkhairin duk wanda yayi sallah shine mafi alkhairin duk wanda yayi azumi shine mafi alkhairin duk wanda yayi tahajjudi yayi tsayuwar dare shine mafi alkhairin duk wani wanda yayi wata ibada albarkoki sun tabbata su tabbata su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da mabiya bayansa da kyautatawa ya ku al'ummar musulmai mu ji tsoron Allah wanda albarkokinsa suka yawaita kuma ya ɗaukaka mu gode masa akan ni'imominsa cikakku mu gode masa akan baiwarsa mai yawa lalle ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana ni'imomi ne masu girma yana daga cikin babban ni'ima da Allah ya yi bayinsa ya shar'anta musu ibada mai girma a cikin lokaci mai tsada mai daraja lokacin da rayuka suke tsarkaka wato alkhairai suke cika zukatan mutane da ayyuka na ƙwarai albarka suke daɗuwa a mutane haske da haskakawa ke haskaka mutane mutane suna cikin walwala wato ta ibadar Allah a zuci da a bayyane kaifa ta yaya haka ba zai kasance ba alhali mutane suna rayuwa a cikin wannan watan a cikin kwanakin nan da alkur'ani mai girma wanda shine ya haskaka duniya kaf gaba ɗaya ƙur'ani idan aka riko da shi to an yi dace an yi nasara zai kai ka har aljanna a watan da ake neman rahama ake neman gafara ake neman yardar Allah ake so a rabauta da aljanna a sami yantuwa daga wuta tabbas haƙiƙa wannan wata ne mai daraja wani waje ne wani lokaci ne mai alkhairi da tsoron Allah yake ta yaɗuwa da ayyukan ƙwarai da shirya suke ta baje kolinsu lalle mumunai sun samu wani lokaci da za su yi rige-rige masu dama sun samu wani lokaci da za su yi rige-rige a waɗannan kwanakin ƙoƙarin neman falala kowa ya yi ta rige-rige wasu da yawa suna tara kudadensu domin wannan watan kadai su hidima a ciki yayin da wasu suke boyewa suke taskancewa suke kuka tare da masu kuka al'ummar musulmai kwanaki da darare sun shuɗe masu albarka amma wasu da yawa daga cikin musulmai ba su ma ɗaga kai sun ga sirya za su ribatu da waɗannan kwanakin ba ya za su amfana da waɗannan lokutan ba sai suke wato ya da rana ta hanyar bacci da rana suke ragewa wato yinin nasu su ta bacci da kasala da daddare kuma su ta wargi suna wasa wai har an fitar da wani fili a cikin wannan gari da daddare ake yin wasa kuma ka biya kuɗinka ka je ka yi ka ɓata lokacinka a banza maimakon ka je ka saurari alkur'ani amma wai sai ka ɓata lokaci ka biya kuɗi ka je kai ta wani wasa da daddare to kun ga wannan hasara ce hasara ce in dai a wannan watan ba za ka tsaya ka baiwa kur'ani mahimmanci ba aiko ka yi hasara kwanaki ne 'yan kaɗan a cikin kwanaki ɗari uku da sittin da wani abu ka ware kwana talatin ko ishirin da tara ka kusanci ubangijinka kai tanadi amma kake wasa da damarka kake wasa da damarka saboda baka san mahimmancin lokaci ba lokaci ba zai dawo ba ba zai jira ka ba in lokaci ya wuce ya wuce kenan kayi hasararsa saboda haka da yawa suna ɓatar da wato lokutansu gangar jikinsu gaɓoɓinsu da kunnuwansu da ainihin wato jinsu da ganinsu da harshensu a abin da ba zai amfane su ba a abin da ko da amfanin ma wato ba wani amfani ne da ya kamata a lissafa shi amfanin da za ka tsira da shi gobe kiyama ba al'ummar musulmai mu yi tunani mana wato irin saurin tafiyar waɗannan kwanakin yaushe ne ne aka ce ana sauraron duban fari amma yau azumi 21 wai ba za mu tsaya mu kyautata ladabi tare da wannan wata mai albarka ba ba za mu yi wa kanmu hisabi ba mu ga ayyukan da muka aiwatar ya ku bayin Allah mu sani kwanaki goma farko sun wuce kwanaki goma biyu sun wuce kalamhil basar kamar kiftawa da bismillah kamar kiftawar ido ga kuma yanzu saura 'yan kwanaki da ba su kai goma ba amma da yawa har yanzu wasu musulman suna cikin wato gafala sun kau da kai daga ribatuwa da waɗannan kwanakin mu lura mana a shekarar da ta gabata akwai wanda mun yi azumi da su amma yanzu mutuwa ta shiga tsakaninmu da su ba sa nan ko kana so ka gansu ba za ka gansu ba ko kana so ka yi mu'amala da su an katse ko suna so su ibadar ba hali iya lokacin da aka iba musu ya wuce kai ma fa haka wata rana za a ɗiba maka wannan lokutan kai ma wata rana baka nan kana so kai ibadar babu idan masu ziyara makabarta suka je so na cikin kabari suna magana su ce ko mutane kun san kuna wato ba ku san darajar aiki ba kuna aiki amma ba ku san kimarsa ba amma su mutanen barzakh sun san kimar aiki da za a ba su dama su dawo duniya a ba su zaɓi a kan abu biyu a ba su zaɓi da a ba su duniya da abin da ke cikinta arzikin duniya da abin da ke cikinta da a ba su dama su yi raka'a biyu su koma da sun samu sun zaɓi su yi raka'a biyu su koma amma nawa ne za a tashi a zo sallar farilla mutum bai yi nafila ba bai ma tsaya ya yi azkar ba ya tashi ya kaɗa rigarsa ya fita kawai bai san mahimmancin lokaci ba bai damu da lokacinsa ba lalle ga mutuwa ta shiga tsakaninmu da su sun shiga cikin ƙasa yanzu ba su da wannan damar ta yin azumin ta yin sadakar ta yin nafilar ta karatun Kur'ani, ta istighfari ta ziyara duk ba su da ita an katse ta mu ma ba mu sani ba za mu ƙare wannan watan mu kai ƙarshensa mutuwa ba ta shiga tsakaninmu da shi ba mai yankewa jin daɗi ya ku ‘yan uwana musulmai kwanaki goman ƙarshen ramadana ya shigo daga cikin abin da kwanaki goman nan yake ɓanta da su shine manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana yin aiki yana ƙoƙari fiye da yadda yake a sauran kwanakin ishirin ɗin farko yana haɗa bacci da ibada da karatu da sallah amma goman ƙarshe bacci baibai yake da shi iyalinsa ƙaurace musu yake ya ɗaure lawurjansa ya tayar da iyalansa ya raya daren kaf saboda neman lailatul qadari idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka gafarta masa zunubansa yayi haka ina ni ina kai wanda ba mu san matsayin mu ba mu ne ya kamata mu zage dantse mu ga cewa mun samu wannan falalar kwanakin mu karanta alkur'ani mu fito mu sallar dare babu laifi waɗanda suke yi a masallatai amsa kowa su rage ta ƙasa sosai a ce iya su ne da ɗan kewayensu za su ji ba daidai ba ne a buɗe loudspeaker a ƙure volume wani yana can yana ibadarsa ka shigar masa ka cutar da shi ka rage speaker ka kar ka ƙure volume iya ku da ɗan kewayenku kaɗan su je to wannan zai fi samun cikakken lada amma ka ƙure wani yana can yana sallah a gida ka hana shi yi ka san ƙur'ani yadda yake wani yana gida yana laziminsa ka hana shi wani yana so ya bacci shi ba sallah zai ba ka hana shi ka shiga hakkinsa sau da haka jami'an masallatai su rage bolum ɗin sifikunsu su ji yadda junansu kada su yi yada a duniya ga baki ɗaya ba daidai ba ne mu yi ƙoƙarin abin da wato za mu samu cikakken lada a kwanaki goman nan mutum ya ta ƙoƙari kar ya kasance ya yi ƙasa a gwiwa in ba ka fito masallaci ba to ka yi a gida ka raya daren ka tayar da iyalanka sannan kuma in ma za a fito ɗin kar ku fito du gaba ɗaya wasu su zauna a gida su sallar wasu su fito saboda gidan kar a wofintar da shi a bar shi kamar kabari sannan kuma security ne in ka zauna a gidan wasu suka zauna a gidan barawa ba zai shigo ya muku barna ba wasu kuma suka tafo sai a division of labor gobe mu ne za mu fito jibi ku ne za ku fito sai ya zanto an ribaci duk abubuwa biyun ba a wofintar da masallaci ba ba a bar kuma gida ba a sallah a ciki ba daga cikin abin da waɗannan kwanakin suka keɓanta da shi manzan Allah mai kyauta ne idan ramadan ya zo sai ya ƙara in goman ƙarshe zo sai ya ninninka to ina masu hali ina masu dama ina wanda suke da damar su bayar ya kuka ƙasa a gwiwa ina wanda suke da damar su samu aljanna baka sani ba fa ta iya yiwa wannan azumin shine na ka. dukiyar da ka tara ta zama ta magada baka yi amfani da ita ba gobe kiyama raba magada za yin ka mutu yi ƙoƙari kaga ka yi ƙoƙari ka bayar ka sadaukar manzan Allah aka ce mai kyauta ne ya fi sakakkiyar iska ma kyauta bayarwa yake ta ko'ina yana kyautar da baya tsoron talauci haka ake so kai ma musulmin kirki ka yi aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokari a cikin watan ramadana a cikin kwanaki goman ƙarshe fiye da yadda yake kokari a kowaɗanne kwanaki kamar yadda ya tabbata idan goma ya shigo sai ya ɗaure lawurjansa sai ya yi ɗammara sai ya raya daren gaba ɗaya ya tayar da iyalansa raya daren da sallah da karatun alkur'ani da istighfari da tahmidi daga cikin abin da kwanaki goma nan yake banta da shi akwai itikafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga itikafi kamar yadda yanzu ma wasu sun shiga itikafi anan in an shiga itikafi ƴan uwana musulmai kada ka buɗe datarka ka shiga itikafi wayar ma ka ringa rufe ta sai dai lokacin bukata ka kunna ka kira kasuwanci ajiye shi ka bari ai maka duk wani abu ka katse ibada ake so ka lazimci masallacin kai ta ibada kar ka kasance kana da lokacin jin rediyo a kwanaki goma nan ko tara a'a itikafi karatun qur'ani sallah istighfari bacci nafilfilu shine abin da zaka yi tayi ba batun hira babu fita sai in ta kama ya zama dole ba la muhala ba ka da lafiya dole a kai ka asibiti amma gaida mara lafiya ba za ka je ba janaza ba za ka fita ba ba mai kama abinci dole sai ka je ka karbo sai ka je ka karbo ka dawo banɗaki za ka je ka kama dole ka shiga banɗaki ko ka je ka yi wanka ka da wannan duka abubuwa ne da suka abuna amma wasu abubuwa kasuwanci ziyara duba za ka yi ba a cikin itikafi a waɗannan kwanaki goma ake neman daren lailatul qadari manzo Allah ya ce a neme ta a cikin mara 21 ta wuce 23 25 27 29 a cikin mara ake nema amma dai ka raya duka daren goma gaba ɗaya in Allah ya da za ka riska shi da latul ƙadarin daga magariba daga rana ta faɗi daren ya kama kamar yadda Allah maɗaukin sarki daga rana ta faɗi daren ya kama malamai suka ce in ka riski sallar magariba da isha a daren lailatul qadari to ka riski lailatul qadari in dai ka riski magariba a jam'i da isha a cikin jam'i to kare baci wannan daren Qur'ani ya gaya mana alkhairin daren ya fi shekara wata, wata nawa alfi shaharin wata dubu masu lissafi suka ce kimanin shekara tamanin da uku da wata hudu ba wai daidai suke ba fa a daren ya fi wannan wannan daren kyauta ce da baiwa Allah ya wannan al'ummar kadai ita kadai wani sahabi ya ce ya rasulallah shi wannan daren sai idan annabawa suna raye ne kadai ake samunsa idan annabawa suka tafi sun tafi da daren manzo Allah ya ce a daren har zuwa kiyama ta nade ko annabawa suna nan ko ba sa na har kiyama ta nade duk shekara sai an yi daren saboda mu kwanakin mu 60 aw 70 ne kalilan ma ya tajawazun shekara 60 ko 70 kadan ne suke ketarewa su kuma akwai mai annabi no shekara dubu ba hamsin ya yana wa'azi kafin nan ya yi shekara arba'in aka ba shi annabta ya yi shekara sittin bayan ruwan tsofana shekarun zanawa kenan ya yi shekara dubu da ɗari wajen biyar shekara dubu da nawa ya yi to kaga to mu kuma sittin ne ko saba'in wasu ma ba sa kaiwa haka to sai Allah ya kawo mana daren lailatul qadr daren ya cire cike mana gibin to kar mu kasa a gwiwa mu zage dantse mi ta ƙoƙari mi ta ibada a ciki ‘yan kwanakin nan da suka rige Allah maɗaukakin sarki ya sanya cikin cikin waɗanda wato za a ‘yanta mana a gafarta mana ya sanya mu cikin waɗanda za mu ribaci wannan dare ya Allah maɗaukakin sarki inna Allah wa mala'ikata wuyi sallu na alan nabi ya ayyu halladina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ودود يا ذا الأرش المجيد يا فعال لما تريد آمنا بالله وحده واستمسكنا بالأروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى ولا حول ولا قوة إلا بالله Allah ka sada mu da dukkan alkhairan wannan wata Allah karib Allah ka rabautar da mu wannan daren Lailatul Qadari dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana Allah ka kare mu da fitintunu Allah ka zaunar mana da kasar mu lafiya Allah ka zaunar mana da jihar mu lafiya Allah ka zaunar mana da garin mu lafiya Allah maɗaukakin sarki ka shiryar da shugabanninmu, ka ɗora mu a kan daidai, waɗanda suka mutu daga cikinmu, Allah ka musu rahama, Allah ka gafarta musu. Allahumma gafir li jami'i mautal muslimin alladhina shahidu naka bil wadaniya wa matu ala dhalik. Allahumma gafir lahum warhamhum wa akrim nuzula wa ghasilhum bil ma'i wa thalji wal barad. Idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Umu ila salatikum.